بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول مسلم رحمه الله تعالى فصل يو لا ناجي من تالي تنم uku da wata na rajab hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ne da yau da arba'in da biyar wanda ya da sha biyar da wata na daya shekara ta dubu da ashirin da hudu ya gulma salim rahimahullahu ta'ala wani ummi arba'atu ahwal ita uwa tana da halaye guda hudu idan kun diba da ya dauko tsarin abin da ya fara magana ba fara magana uba suna yake sa usul al-usul al-warisa kenan fara magana da uba idan uba baya nan aka yi magana kaka satin da wuce ma kare da kaka to yanzu mu zo uwa in aka kare uwa ba ta nawa za a yi kaka ba ta ba haka ne tsarin nashi kenan yau za mu yi na uwa yace walli ummi arba'atu ahwal ita ma uwa tana da halaye guda hudu kenan anan ta kara ɗaya kan na uba halul lahasudus akwai halin da uwa a raba shidda ɗaya za a bata shi ne ake cewa su disi yaushe ne ake ba uwa ɗaya cikin shidda wahiyar ma'al waladi in aka ce wanda ya mutu ya bar ɗa ko mace ko diya ko jama'a yaya in dai akwai ɗa ko da ɗiya ɗaya ce uwa ta kuma su disi ibn aubintun aka ce ɗa ne ko ɗiya ce au ibnain aw ibnatayn ko diya maza biyu ne ko diya biyu mata aw aksar ko sama da haka min zalika kuma sawa yace sawa'an kanu auladan lil mayyit diyan wanda mutum ne na kai tsaye aw auladan li abnai ko jikokin shi din yayan shi kenan uwa in akwai jika ma zai harba uwa ta kuma mai sudis shi yasa idan uwa akwai yaya to saboda kare ita shi kenan ko da ɗiyawar ce daga wannan sai zai bata gaba amma shi uba in mace ce aka bata na ta aka huta mai nashi shi sirisi abin da ya saba za ba uban za ba yawwa yawwa yake da gauni ta ala saboda Allah na cewa wani abuwahi ya ce uwayen shi biyu da uwa da uba likulli wahid minhum masulus ko da daya bashi daya shidda in ma taraka da abin da ba da in kana da huwa in yana da wa hada mujma'un alayhi baina ammati al ilm ma'ana da to wannan mas'ala ne malamai sun yi ijma'i babu sabani na'am
أي أن الأم تستحق السدس أيضا إذا كان معها أختان أو أخوان الشيطان أو لأب أو لأم أو أكثر من ذلك لقوله تعالى فإن كان له إخوة فالأم السدس وهذا مجموع عليه بالحام والتعليم
to yayi sai hali na biyu kenan ko yace awul isnaini fasa'ida min al-ikhwati wal akhawat yace ya ilwa akwai wurin da uwa za ta ɗauki hakan din idan aka samu yan uwa daga biyu abin da ya sama gane ku min al-ikwati wal akhawat ko yan uwa maza biyu ko yan uwa mata biyu to su ma za su halba uwa ta kuma sudus ai anna al-umma ta tahiqu sudus aidan uwa da ta cancanci a karo na biyu a bata ɗaya a shidda idza kana ma'a ukta in an samu yar uwa biyu kallon shi ko yayin shi wanda ya mata dan nata aw akhawani ashqa aw li abi ko ‘yan uwa biyu maza ko li'abbai, to kaga nan ma li'abbai za su kawo uwa illa. Ina ne ku? Idan yanzu aka ce akwai ɗan uwa ɗaya kuma ga can li'abbai. Yanzu kaɗai wannan li'abbai da suka ƙaru sun tura sun zama daga biyu abin da ya sama. Shi kenan yanzu kaga dole za su sa uwa ta koma mai su disi, su kuma bisa gari, tun akwai shaƙiƙai. Kenan za su wa uwa katsalandan kuma zuwa su gari ba. yawwa aw aksara min zalika sau ko sama da uku ko biyu ni kawai ta zama da Allah ta fa in kana lahu ikhwatun in yana da yan uwa ba ce ba dai abe ko shige shi yasa aka ce kowanne fali ummi sudus wa araba ba ta daya shida wa hada mujmun alaihi baina amati alayhi shi wannan malami sun ijma'i akan wannan mas'alar da muke kanta
وهل لا ثلث الباقي قال قال أحد الزوجين وهي مع الأب وأحد الزوجين يسمى هاتان المسألتين والمرأتان الأولى منهما زوج وأم وأب وللزوج النصف وللأم ثلث الباقي وللأب ثلثان ثلث الباقي والثانية الزوجة وأم وأب وللزوجة الربع وللأم ثلث الواجب وللأب ثلث الواجب ودليل هاتين المسألتين نعم.
عمر رضي الله عنه لذلك عمر سلم رضي الله عنه نعم.
على ذلك في أهله to cikin hada ƴan uwa guda hudu wanda muke kai mun yi hali guda biyu wanda ɗaya ke bata a nawa a shidda to yanzu za ta ƙara matsawa ta samu sama da haka wahalun ya ce hali na uku kuma uwa tana da laha sulusul baƙi sulusi amma na abin da ya saura kenan ba da farbi adin zauje ne bayan ɗaya daga cikin ma'aura biyu ko miji ko mata in wanda ya mutu inda akwai uwar shi kenan saboda haka in aka hudda in mace ta mutu aka hudda haƙin miji in miji ne mutu aka hudda haƙin mata to saboda haka kenan uwa abin da ya rage da ita da uba ya ta ɗauki sulusin abin da ya rage وهي مع الأب وأهل الزوجين يجي تعدى أباها لديه وتكما ولا تقول أبي كوم يجي كوم أتا وتسمى هاتان المسألتان الأمريتان أمري هو هكذا يجي هنا مسألة بأنا تشمس أمرية سوى لمن زوجة أنت أنا أمري هكونت هكا الأولى منهما yace ga su mas'alar biyu duka iri ɗaya ce amma kuma akwai bambanci yace mas'alar ta hulko zaujun wa ummun wa abun ga miji ga uwa ga baba wa ya mutu kenan ku sake saurara ku saurara zaujin ummun abun wa ya mutu mata ta mutu a ce zaujin miji an ce miji kuma an ce yawwa mata ta mutu ta bar mijinta ta bar uwarta ta bar ubanta to na zo ban gano miji da kun sa abin da Allah ce in dai babu da me za ba shi rabi wala kuma nisu mata raka azwajukum illa ma kullu hunna falin zawjin nisu miji za a ba shi tsaka daidai kenan yanzu mu dauka abin da ta bari sai a raba shi gida shidda miji sai a ɗauki guda nawa bashi uku yanzu nawa rage sauran uku tawon gashi nan wani ummi sulusul baki ita kuma uwa abin da ya rage a bata ɗaya uku nawa ne ya rage a uku ya rage yawa ina bata uku ya rage sai a bata ɗaya zama to sauran biyu to shi ne yake siya wani abi sulusa albaki yace shi ko ba a bashi sulusun biyu kenan a bashi a uku a bashi biyu kenan masala ta kare kowa sama ke shi to wannan bangaren miji ne mutu yanzu matar za ta mutu wasaniya masalar ta biyu zaujatun ga mata kenan miji ya mutu wa ummun ga uwa wa abun ga uba to ita mata idan mijinta ya mutu ba shi da ɗabe ba inda namiji bai da ke ɗauka rabi ita ɗaya a cikin inda za a bata inda da inda da mata ita kuma da inda da ɗa kai da takwas ɗaya za a bata shi ko ko da ɗa a a wannan za a ba shi biyu za a ba shi a takwas yawwa wannan rubu ba to yanzu ga mata ta mutu ta bar eh, ga miji ya mutu ya bar matar shi ya bar uwar shi ya bar uban shi to an zo rabo an raba dukiya gida shidda falin zaujati aka nuhu mata rabu shidda mata rabu shidda ba rubi sai an kai shi sha biyu sha biyu za ka shi falin zauja a rubu wace tana da rubi nawa da rubi uku sai a bata uku sauran nawa sauran tara wani ummi sulusul baki uwa a bata sulusun abin da ya saura nawa da sulusi uku nawa zai shirye shi wani abi sulsal baki uba shi ko za a bashi sai su biyu na abu da ya shi ya saka shi da shi ai a nan ɗaya mana uba shi shi kawai gaba ɗaya da rasuwa to wannan mas'ala guda biyu dalilin su hukuncin da sai na Umar Allah ƙara masa yarda yi bi zalika wa ijma'i sahabatu radiyallahu anhu kuma sahabbai suka ijma'i akan haka fi hali lokacin sai na Umar na'am وهل لها ثلث ثلث المال وهي فيما أدى ذلك أي فيما أدى الأحوال الثلاثة نعم الخمسة نعم إذا لم يكن مع الأم فرق وارث ولم يكن معها إخوة ولم تكن أحد الأمرين نعم أحد الأمرتين أمرين كي فإن فإن الأم تأكل ثلث المال لقوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث وهذا بالمرء عليه من أهل العلم.
to can babin wani hali na uwa nawa uku inda aka bata sulusi guri biyu inda aka bata sulusi guri daya to nan masu sulusin za a bata daya uku ne wahalun da sulusul mali shi can ta aka mata sulusul baki sulusin abin da ya saura to nan kuma sulusul mali kada tun kai tsaye daga dukiya za a raba daya za a ba tun farko kun gane ku tunda tun farko da an zo rabu kare ba zai an hudda ba miji sannan a ce abin da ya saba ba ta sulisi a kawai sulisin abin da dukiya take da gaba da tun daga asalin dukiya waya bi ma ala zalika duk masu ala da ba wani uku da muka zana ba to uwa a nan aka za ta ci fi ma'adul awalin salafi al'arab al-sabiqa banda halaye uku da so gabata yace to gashi nan fa'iza lamikun ma'al ummi far'un waris idan tare da uwa babu reshe mai gado mai reshe mai gado bangaren aihuwa in an ce asal su ne wajen bangaren uwaye in an ce far'u reshe wajen diya kenan uwa babu far'ul waris babu reshe mai gado babu da babu jika walau ya kuma ikhwa ba ta da su ko ake ta hawa shi babu yan uwa tare da ita ولم تكن إذا الأمريتين وما مسألة دي لما كان تفسير تأمر من الخطاب أن كان سورة سنة المكوالي ba ita ba ce ɗaukar su da sigo to ba haka nan duka fa inda al'umma kenan duka ba wacce masu alaba uwa a nan ta akuzu su da salmani alama dukiya tun ko a bata ɗaya cikin uku da kauli ta ala kenan kaga babu ƴan uwa babu diya saboda haka kenan tun da an zama jumhur ko ko saboda haka haka za a bata kamar misali a ce da uwa da uba da suka rage idan aka zo kare abin da za a yi uwa tun da farkon dukiya za ka sani da uku ko ta ɗau ɗaya uba ya ɗau biyu shi ke tun farkon dukiya shi yasa a ce bata cikin umariyatai ita umariyatai ne sai an wani hudda masu garu da wannan da farbi miji ko mata ko sannan a zuwa hudda to shi wannan babu wannan sai ta ɗauka saboda Allah na cewa fa illam yakul lahu waladun in ba shi da dawon da ya mutu wa warisahu abawahu uban shi ya gani fa da ummi su wa tawata sulfi to yanzu inda da uba kuma ga yan uwa ga uba ga uwa ya za yi ga uwa ga uwa ga uba ga yan uwa kannon shi ko yayin shi to ya za yi babu babu da kawai ga uban shi ga uwan shi ga yan uwan shi to da za. to kullum inda akwai uba yan uwa ba sa gado ku da kaka ma kana su satin da wuce ai hukumar ta ko zan ce mafi ninja ya kaka ma kana su ya kuma uba ma ya kana su shi yasa kuka ga ana ai malam da zai magana ya ce kaɗai ban da wacce mas'ala uku kawai uwa sun su baki saboda ya san ana ai yan uwa ko akwai su ba ita ma gwano za ta musu saboda haka ita kaɗai sun su malam za a ba ta yawwa shi yasa Allah ta fali ummi sulus aba uwa sulus wa hada mujmu ala bain ammati abin al ilm na نعم maluzi ma yakun نعم. وللأم حال غازي وهي إذا كان ولدها موكلا بالآن فإن الأم تكون آخر لهذا الولد فإن كانت الأم غير موجودة فإن أصبتها يعزب نعم يعزبونه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكرم بذلك
ya gane to kuma ga wata mas'ala shi ya sa wani littafin yake da fa'ida mas'ala wanda ba a cika ambatar da ba a cika da zai kawo ta kuma zai da dalilinta akan haka ya ce wani ummi halin rabe ya ce uwa tana da wajen gado hali na hudu a ta yi uku a baya ko? to gano hudu yake cewa ina ga anan hali na nuna ya kamata abuwa na ɗabbiyan da ya kamata ko? zai dai iya haɗa wanda wani tun da an ga halaye can mun yi bayanin su to na san halin na biyu ya game su a guri ɗaya ai can da za mu halarta ba magana sai ce wani ummi halin rabi uwa tana da wani hali na hudu uwa tana da hali na hudu wani idza kana waladuha manfiyan billi'an idan uwa tana da wani hali na hudu a gado idan ɗan nasa za ta gane shi wanda aka kore ne saboda li'ani gane ku abin da ake cewa li'ani mai ce a mijinta ya ce ya ganta tana fasikanci ko ya ce wannan ɗan ba na shi ba gane ku to kun san a musulunci mutum ya ce ya ga mutum yana fasikanci sai da shaida hudu amma ban da miji shi miji sau da ƙarfin al'amarinsa kuma kare kashi ne zai tun da yanzu in kace yanzu in kace ya kane wa mutum hudu ana iya samu matsala ya zama kawai a maka bula da kace kuma a ka rike mata to sai aka ba miji shi shi kadai aka ba wani yanci miji ne kadai idan ya ce ya gama ta tana fasikanci to abin da zai yi kadai zai ka karanta aile ali zai yi rantsuwa hudu ya ce ya ganta tana a fasikanci ta ƙarshe ta biyar ya ce la'anta ta Allah ta bata gare shi in ƙarya mata ko ya ce wannan ɗan ba na shi bane kore shi to sai ita kuma ta zata yi rantsuwa hudu ita kuma ta ce ƙarya yake ta biyar ta ce hushin Allah ya tabbata a kanta in da gaskiya yake to da an yi wannan yanzu babu haddi a kanta shi kuma babu bulala a kan shi ta ƙazafi da asiya mata ƙazafi ba babu shi bulala ba kuma banda wannan ita a ina da hadin da na kashi da za a yi to shi kuma da muhaddin shi a yi bulala ce to yanzu bulala ta sauka da kanshi kuma babban abu a ilo ɗaya kori da gafe tun da ya ga tsohon shi kenan da ba na shi to kun san ɗa idan a kore shi haka ya zo ne da hausa da muke cewa shayi sai yake ake tsaye da cewa shi wani shi ne eh ai da hausa da shi ne da hausa da ai shi ne muke bayani mu ce da hausa ake cewa shege muka ce amma hakika na al'amari ba shi bane shege kamar yaron da aka haifa ta hanyar da ba ta dace ba a asali ba shi bane shege amma mu da hausa ne ake cewa shege haka ake wuri ko to wannan kuskure ne tunda ai shi wannan shi yasa ai da ka ce wannan shege ne ya kalle shi da laifi to wannan ai an shi an zalunce shi ya san lokacin da aka taɓa wuri shi wa ma yadda ma giro ma ke ga tunda kana yaro ma dan shekara biyar ma kusan wani abu sai mutum ya girma ya yi wani wanda ji labari ya yi bakin ciki to zina Allah a ce wannan abu kuma ya shahi shi alhali Allah ce wala ta zirwa ziratu wuzira ukura wani mai ɗaukar da ga wani suka yi layin can amma shi a ce mai layi har wai a tsantsan shi a cikin mutane ana ga shi ayi wa kaskantacce ne wai abin da zai baka ma babaki su uwa da suka yi ɓanda wasu ma suka tsantsan shi to matsalar da aka samu wasu da cikin malamai wanda muskallanci na alkur'ani da suna ba kaɗai suke abin da suka dama suka suka wuce mugun hukunci suka ce bayya limanci bayya wane ne a ƙarshe ma da wasu masu tsoro a kowane littafi da daɗe an na ga littafi na yi zan yi shekara talatin da biyar littafin a cikin shi kawai jawabi ne wani malami na ɗariƙa a cikin ƙasar chad yake aka mai tambayoyi masu yawa sau da aka yi ba da amsa aka yi littafi guda aka samu shi amsosin yan caji wani malamin da su kwanciyar littafi to a ciki an mishi tambaya akan dan zina ce shi dan wuta ne me dalili mana a ciki ya ce dalili saboda wani tufa ce ta ta hanyar ta hannu to kaga wannan duk su ne suka ka wannan ɓangaren ina gama shi ita wai ɗan wuta ne irin ɗan kowa haka yake shi kadai ɗan da ya zo ta wani hanya kadai abin da ya bambanta ne da mutane wajen cire suna da wajen gado wajen gado shi ɓangare ɗaya na gari shi ɓangaren kuma shi gane ko bashi da ɓangare wajen uba shi kullum gane shi za mu yi ma zancen gane shi shi gane shi kullum ɓangaren kuma shi ko wasu ko da gwamnati bashi da ɓangaren uba ko da an san ga wanda ya aikin saboda haka dai bashi da wannan to sai kuma ɓangaren suna shi ma ɓangaren suna bai dace ba a sa mishi sunan wancan da ake da aka ce ɗan shi ne asali wanda ya wuce wani hanya da za a rubuta sunan uba sunan uwa ake rubuta inda za a rubuta sunan uwa da sunan uwa kenan gurin sunan uwa da ba haka za a yi kenan ko ina duk inda aka ce suna uba uwa za a ɗora na uba haka za a ɗora shi ne a ƙa'ida ta musulunci to sai da yanzu da ke nasara ya zo har ya daidaita abin kawai sai ga an kira da sunan wancan wannan bai bi dace dace ba shi yasa kenan anan mafita kan ayi bannan ka yau tun da yan anyin da ko kai wannan bai anan da ya gare mu da ya ka sa a sa gurin sunan na ana sunan uwa ko ka hudu bisa sa ko sassa bisa sa ce sunan sunan uba ka hudu sunan uwa ko sunan uwa ka hudu ya ci da bisa sai an daji to saboda haka kenan kala yi ma bari a shiga cikin wannan damuwa abin da zai kai matsala to kala yi shi bari ya kawo matsala to sai ce idan uwa dan nata an kore shi dalilin sun yi li'ani da mijinta ya rabu da miji miji yanzu shi kenan ya ce ya ci ba dan shi bane an zo an yi rantsuwa to yanzu anan fa innal umma takunu asibatan li hadha alwalad anan uwa ta zama asibi kaga anan uwa tana zama asibi wani zai iya cinye dukiya ka faɗi ai matsayin wa gare ta uba ita ce uba sai sa kira anan kale a kai tsaye sai a ɗauki duk abin da za a ba uba ba ta kin ta zama asibar ya zama dai fahim ka arzikin mu gairu ya ce gairu maujuda in ku an yi uwar tashi ta ma ta mutu ko shi da ɗase fa'in asibata ya surunahu ya ce to wanda suke asibanta ‘yan uwanta da suke cin ya duke ta gaba ɗaya kamar yayinta da ƙannonta da iyayenta su ne asibanta ga ubanta ga yayinta ga ƙannonta wanda za su cinye dukiya gaba ɗaya ko su za su zama ta gamatin ma sai su ci gadon wannan ɗawon da aka kore shi dalilin ba ta hanyar shari'a ya kenan uwa ya kamata ta ci gadon shi da ko kuma gadon na asibiti yanzu tun da ta mutu yan wanda za su ji gado na asibiti amma shi ko bai gado su yana to shi ai da ba su ma ai gado da suka zama da wasu kai saboda ita to shi kuma kan shi bai gado su san sa da ba su ita limaru ya annabi sallallahu alaihi wasallam annahu akan bizalika ati saboda aka rawato daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya hukunci da hakan ne
نعم أو كان ولد زنا يكون أمه حسبة حسبة له فإن لم تكن أمه موجودة فأعطيتها حسبة له بهذا الرجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لأهله المرأة الزانية لما رجمها هذا نعم يملكه نعم ترسونه ولا يرسكم قياسا على ابن ولا انا
yace aukana walad zina ko dan ya zama ya zo ta hanyar fasikanci a nan ma uwa ta samu hali na hudu ta zama asiba fatakunu ummuhu asabatan lahu sai uwa ta zama ita ce asiba za ta cinye dukiya gaba daya yadda uba yake cinye kenan ta zama matsayin uba ne fa'in lamta kun in ba babu uwa a nan kira matsala wannan da wancan duk ɗaya ce kaɗai sai dai shi wancan an kori ta wajen li'ani shi kuma wanda an ba magana zancen li'ani to in babu uwa maujuda fa asabatu wa asaba yace ƴan uwanta asibanta su ne asiban shi wannan riko da uwa lima sabata an ali bin abi talib radiyallahu anhu saboda abin da ya tabbata da ali bin abi talib Allah ya kara masa yadda أنه قال لآل المرأة الزانية لما رجمها لوكا تندع أكا قمي دوتا ما تامي أولي تايزنا دي جيه تي قالي هنا جيكو دي جيه في تبانيا قالي تا يا جيه تا يتي هذا ابنكم ترسونه ولا رسول يتي وانا أنكو ne ku za ku gaje shi amma shi bai gane ku wani zai ce to ya aka yi a gaje shi ko ita da cike asali idan mutum tana da ciki ba mata haji idan mutum ta lura ciki tana ga cikin mata shida ba mata haji sai ta yi ta ba shi nono ana kula da ita musamman a wani zamanin yanzu ana kula da ita ana tsere ma za tsere ana iya sa ta tsare ta gidan kusa idan ta haife shi ta shayar da shi nono shi kenan yanzu ya kai yaya sai a yaye shi kuma a zo a jehe ta to yanzu aka jehe ta yanzu kenan wannan ɗan nata kenan uwarshi ai babu ita yanzu idan ya mutu ɗan uwanta za su zama asibban shi kayan ba naka da ba su gado to dan shi wannan uwa ita ce uban shi yasa ai ba ai da diyan yan uwa ba ce ai ba sa cin gado da za a ci gado ba sa ci saboda yanzu ba shi da uba tunda ba shi da uba uwa ita ce kamar shi uban shi ita ba su sun zai gado su ba ta wannan hanyar yawwa sau da haka ike cewa wa kiyasan alabnin mula'ana ya ce to wannan hukunci an yi kiyasan shi ne akan ɗan matar da aka yi li'ani da ita kira wacce wanda aka yi li'ani da ita ai ta ma ɗanta haka aka yi wannan hukunci ko to ita ma wannan haka za a yi wannan shi ne a irin da malamai suka yi bayan Allah ya halicci annabi Isa alaihi salatu wassalam kadai da kun kawai ya kasance kasance to amma duk da haka nan tun da babu bangaren uba sai Allah ce isa dan wa kullum abin da ake cewa isa bin maryam in ban da shi kaga duk za ka da sunan ba mai da ake shi amma isa bin maryam so da mai saboda bai da bangare da wajen uba haka Allah ta'ala cikin hikimarsa ya halicce shi ba tare da uba ba dan a nuna mutane iko na Allah ta'ala wanda yake da iko ya bara da tsakanin uwa da uba to yana da iko ya bara da babu uba haka nan yana iya bara da babu uba kuma ya iya bara da ba uwa ba uba kuma annabi adam kaga annabi adam ba uwa ba uba hawa ita kuma babu bangaren namiji sai dai bangaren babu bangaren mace sai dai bangaren namiji shi kuma annabi isa babu bangaren namiji sai bangaren mace to sau da haka kenan duk wanda yake haka kenan ɗan uwan shi na wajen uwa sun zai ɗan uwan shi amma sai dai abin da za ku yi tsakanin tsakanin shi ba sa cin gane bai cin gane su su za su cin gane shi bai iya cin gane su gane ku saboda su ma ai dalilin cin gane ai ba dan karan kansu ne saboda mai saboda uwar shi kenan a nan saboda haka shi ba zai gaje su ba sai dai wasu na su gane saboda ga muna yin misali akwai wata wanda aka koyi sunan wan wan mamman ita ta hanyar haka haka ta zo yarinya duka haramu ne sunan wan mamman ta kuma eh haramu ne laifi ne ma babban mutum a kira shi da sunan wanda ba ma shi ba haramu ne a lusar ya yi magana mai kansa duk mutumin da ya yarda aka kira shi da sunan ba mahaifin shi ba amma aka ce mahaifi har kakan ka duka mahaifin ka yanzu in da kaka ne aka ce aka wadda kaka duka ba matsala
amma kuma kwanci bai kawo bayan abai na gani kamar abin da ya iya gidi zuwa na aka bai shi ya shege yake ba mu san batun da suke shege za mu ta aure ce ya yi za a mai da ya ce ya kamata dai a samu wani abu da a yi ibara koyi ko da a ce kai ko da abin da ya ce kai kwanci da yaro ah dan da zamu ji saboda ke mata waɗannan kana mata gori ka iya yin kallon abin da aka a yi zuwa ruwa to wannan kuma wani abu ne daban Eh, amma wannan kana ji ko idan kun diba kidan wannan al'amari in aka ce ai haka to wata ran za a samu matsala eh mana shi dai kadai tun da in bai matsa ba da bincike kar ku mishi bayani amma in ya tambaya kuma ya nuna ga mai gaskiya tun da in ba ga mai gaskiya ba dole ta rahiya shi kuma aka ji a walakance ta kuma kuma ta wai kamar mace ta samu da ba da ba yanzu dan da ya girma sai suka rasu da ta rasu sai ɗan ya yi arziki shi ma ya rasu bai da kowa sai wannan kakar tashi da kakar shi ya zai yau kakar shi zama uwa take a uwa kuma zama uwa take to uban yana da kamar ku kakar tashi biyu duka suna yi da nan an zama wani bangare a wakar kakar tashi biyu ma na da
a'a ai kusan kakanni hudu ne da kakar shi ko da kuma
mijinta kaka biyu gare shi kaka biyu gare shi eh, yau na wajen uwar shi duka yau suna kuwa da shi kenan ga kakan shi ga kuma kakan shi wani yanzu su za su gane kawai sai a dauke su ne uwa shi uba shi- shi- shi zama ga wanda za a yi da uba da uwa haka za musu su ne asibi kenan haka za a yi dila ai bangaren uwa shi duka yan uwan suna gado kenan wannan bangaren su suna gado shi ne ba zai gaje su ba kenan yanzu ga kakan shi ga kakan shi bangaren uwa kenan to shi kenan yanzu shi ya zama zaman kamar zaman uba yake zai kuma zaman uwa yadda za a musu gado haka za a musu kenan a raba uwa ta ɗauki sulusi shi ba uba da jibi haka za a yi daga babban mutum ya yi wannan an an yi kamar dai shine an san daga shi da kawai daga da shi ko shi ya dauki wani yaron kawai da shi da nashi ne kuma
to ya ɗau nauyin shi wajen kula da tarbiyyar shi ya riƙe da tarbiyyar shi da abin shi da wani wani wani malai bane a shara amma baka da yancin ka ɗauke shi don kana cikin ɗiyan ka alaba gano da shi Eh, amma duk wani abu na isani wani babu laifi kamar shi komi ka yi wani ba laifi bane amma ne bai cikin ganin ka kai ma baka ce na shi ma bai cin naka akwai da tambaya na wani mara nuna gaske shi ma na gaske a kusa shi da kuka tunda shi ya ɗauka kawai zama ɗanka a garin ke da kowa ke da da kowa ke zama da kowa ke zama ya fi daga a ɗauke wani kawai shi ma zama kana gani akwai ba za su yi wannan su daga sai su mutum ya nan gurin ya bayan an ba ta akwai bayan an ainihin na cikin
kenan sunan kadai bangaren uwa shi shi ne bangaren shi na kunne eh aka bismillah
abu ya yi yawa ne Hmm, ya za a yi na na da na abu mai muwa sun ake mana kafin da ake abin da ke kuka abu na dai da mata aure mana abu na aure mana abu sai ka kasa والنون في المصلى والجر من الأشياء التي تذكر إذا فعلت النون في التسمية وجهة مذكر صالح مثلها جار مهندسان هؤلاء المهندسين ظاهر أن النون كتبت في- في كلمتين مهندسان مهندسون وذلك لألم الإضافة أما إذا جاء ال- جاء المثنى وذكر سالم مثل هذه الكلمات فإن النون يوزف إلا الإضافة مثل هذان مهندسا الشركة هؤلاء مهندسون مهندس الشركة حيث وصفت النون بمجيء مضاف إليه بعد كل منها مثل قول الله ثبت يدا أبي لهب المثل حيث وصفت النون من يدا وأصلها ثبت يدان ووصفت النون من أجل الإضافة أبي لأن يدا مثنى وقوله تعالى إنا مرسل الناقة سنة لهم فارتقبوا واصطبروا وصفة النون من مرسلون لأنها جمع مذكر صالح ومن أجل الإضافة الناقة وقوله ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين وصفة النون من مهلكون من أجل الإضافة وهي جمع مذكر صالح جاء العلف واللام في الإضافة المؤدة حيث لا تكون هو الفاعل رجل لأن الإضافة مناسبة للألف واللام ولا يجمع بينهما وذلك لأن ألف للتعريف والإضافة فرق تفيد التعريف ولا يجمع بين الألفين وسواء أن تقول هو خادم الرجل
to sai na gaba nake cewa ba an nuna fil musanna abin da ake shahiya nun guda wajen abu guda biyu wal jam'i ko jam'i in za a idafa za a raba jam'in za ka raba shi da wani abu ko ta siniya za ka raba ta da wani abu shi ma sai ka shahi yace gashi nan min al ashiya da tuzafu akwai yana da abubuwan da ake shafiya inda al idafa gurin idafa aidan an nunu inda tasniya wa inda jam'in muzakkar salim da gurin tasmiya da gurin mazaje jam'in maza salim misal kuma zaka ce hazani muhandasani haula'i muhandisuna kaga kace hazani kace muhandisani haula'i kace muhandisuna to za ga ko ina ga lunkar ta zo ta ko to za ku kalla ita lail ana nuna kutuba bi kalmatai muhandis sa'an da muhandisuna an rubuta nu arab anam ba shahi ba ko wa zalika li adam al idama to abin da yasa ba shahi ba saboda ba yi ba idama amma idza ja'a al musanna wa jam'u al muzakkar salim idan musannan ko jam'u al muzakkar salim yazo kamar wannan kalmomi to shikenan fa inna nuna to zafa inda al idafa inda za a raba to dole a hudu nu arab misulu hazani muhandisani haka ce muhandisar sharika ka wuda nu'ar shi za a yi sa raka a talfajari amma na ga gane sai raka a talin fajari ba ce yanzu ce ai ba yi bai zama ce raka a talfajari yawwa kiran sai a shafe gurin inda za a yi izafa sai a ce muhandisu sharika muhandisu na ne har ja'atin nun yake cewa haisu wuzi batun nun limaji'i almudafi ilaihi ba da kullum minhu an shahe nun a saboda mudafi ilaihi ya zo bayan kowane haka nan inda Allah ta tabbat ya da abilabi hannun abilabi haisu wuzi batun nun min yada asalin shi ya dani tabbat ya dani abilabi sai aka hudda nun a saboda idafa kun gane ko وآخرها تبت يدان ووثبت منه من أجل إضافة يوا لأن يدا مسنة وقوله تعالى أكد على إنا مرسل الناقة فتنة لهم إنا مرسلو أي مرسلون لي كذبت النون من مرسلون ليس لأن جو مذكر سالم ومن أجل إضافة سورة إضافة لأكي وكان يشيك نشيما أنا سيأكل ya ce wa ƙaunuhu ne nake cewa wannan ma za su na ibina bishi ƙalu ina muliku muliku na asalin shi sai aka ce muliku ahli ya jirka saboda za a yi zafa ina ala kanun zalimi to sai ka cewa ta ga a nan ma an sha huzifatin nun min mulikuna min ajal idafa wani idan mudakkar zalimi ne maza zalimi to abu na uku kuma yake ta al'alif wal lamu akwai inda za a hujja alif da lam dalilin idafa yake ta fil idafa al mahaza cikin idafa raba tsantsa kawai da kai la ta kuyi baka ce ba huwa al khadimu rajulun ce shi ai namiji ne hadimi ne namiji a sai yace li anna idafata munafiyatu lil alif domin idafa tana kore alif wal lam da lam ce ba a gansu ba wala yajma bainahuma bai yiwa tsakanin idafa kuma da alif da lam yace li anna al li ta'rif yace domin al ta ta'rif ne walidama turub wala yake tufidu ta'rif ita ma idafa tana ba da ta'rif kusa idafa tana ba da ta'rif ko abinda ba san shi ba in ya kawo wanda aka san shi ya zama sanami yanzu kamar misali kwamfani ai akwai da ba a shiga ko sai ko zo da kumandan kai kaga ba san ka ba ko yanzu wa kan san ka kenan kaga to ita ma idafa ko da abu na kira ne in dai za a raba shi da wani abu ya zama sanadi shi yasa ai mutane suke shan wahala wajen kawai da aka ce masjidu kaza masjidu kaza masjidu abdurrahman misali ba dole ka ce almasjid a ba masjidu ai masjidu da kace kuma wanda kaka dauke shi kuma dan ya zo na kira a tun da an ce masallacin wani an san shi gane ko masallacin wani kamar bawa da aka ce abdullahi bawan Allah kaga abdullahi na kira ne amma me yasa aka san shi saboda an raba shi zuwa ga Allah yana an san bawan nawa ne to ita irafa tana ba da fa'idar ta'arif kenan ku alif da lam shi ma me yake bada shi ma ta'arif kenan ku in dai akwai izafa ba magana sai an ka alif da lam kenan sai a rige mutane aiki yawwa shine ke wannan yace wala yajmu bayna ma'rifatayn ba tsakanin ma'rifa guda biyu wasawabi kenan abin da ke dace anan an na kula mu ce huwa khadimu rajulin mu ce mai hidima ne ga wani namiji kaga amma ka ce huwa khadimu rajulin ana ga mai kyau amma khadimu rajulin shike shi kuma inda ake sawa alif duk inda za a yi ruwa alif za su sai a ce rakatar fajar kamar za ka fara magana da ikanta sai ka ce raka'atar fajar ko hatani raka'atar fajar duka da za ka wani amma inda za ka ce min raka'atai yin fajar kenan duk inda zai ɗora wasali sama ko wasali ƙasa duka da ya za a yi gurin da kaga an sa alif kaɗai ruwa ne سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم